نعم نعم نعم مم. مم. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد البادي لما أغلب والقادم لما سبق ناظر الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah makwayin sarki godiya subhanahu wa ta'ala wanda da falalansa muka da wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba to daidai laifin daɗi ƙarewa dama malamai suna gaya mana mala'iku sukan ji daɗi kamar idan ka harsa wani abu masoya su zo jajanta maka abin da ka rasa suka haɗu bi jaje juna wa juna saboda in abu ya samu matsoyi to ya taɓa matsoyinsa su mala'iku duk wani bawan Allah mumini ta ƙi mai tsoron Allah mai kada wato dokokin Allah da martabobin ma'aikin Allah sallallahu alaihi mala'iku na soyayya ce har ma wani hadisi annabi na cewa idan bawan Allah ya tsintaci Allah ya toshi to Allah sai ya toshi idan Allah ya toshi Allah sai ya kira mala'ika Jibrilu ya gaya mata kai Jibrilu eh ina son wani dan wani na wuri kaza ne ina son ka ka toshi ta ake mala'ika Jibrilu sai ya ji yana son ka shi kuma mala'ika Jibrilu sai ya kelanta wa mala'iku jama'ar mala'iku ku sai da wani nan dan wani na wuri ka zan nan Allah yana son ni ma jibiru da sarkin mala'iku yana son sa kuma ku zo shi sai kawai gaba daya mala'iku zai ko shi sai a ɗauki wannan soyayya a turo ta duniya sai ya samu kaboli a wurin mutanen kirki idan an ce wani na kirki ne za ga duk mutanen kirki na son sa sai sai ya ko sai in mutum eh saboda rashin rabon su a lahira ta kuma rashin arziki Allah kiyaye mu saboda haka mala'iku saboda koyarta da muminai suna taya su jajan abin da zai kuce musu wata babbar riba kamar kaji masoyinka ya kuce wata riba a kasuwancin su wata kwakwaran riba ai za ka taya da jimami ko to haka suke mana jimamin wucewan wannan wata na ramadana saboda alkhairi mai yawa ya wuce mana to yana daga cikin abubuwan da suka kuce mana kuma kucewan irin waɗannan karance-karance da ake yi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda da yadda ya kamata a yi wa'azin kullum ne za a dinga wa'azin wato lokaci bayan lokaci ba za a tasara a ce wai an ɗaura ƙur'ani ana jira sai ba ta kunci ba to wa ya gaya ma za ka gaba din kai malam ko kai mai jin karatu da kai aka yi an fara maka to ake in an ji yau wadan wani lokaci a sake ji dan wani lokaci a sake ji saboda wuka mai kai an wata ta kai ji take ne da dauki kai Abla dan Mas'udu yakan yi wa mutane wa'azi mai daɗi ya iya wa'azi yana da ilimi yana da haddar surori da yawa tun a gama annabi ma ya haddace sura saba'in da bakwai to kaga a cikin ɗari da sha kaɗan ka samu saba'in da kaga ya samu kusan biyun uku a ciki to yana yin wa'azi mai daɗi wata bai in yi zai shiru na nan kuma zai dawo kama wa'azi suka je ka wane ka ne mana wa'azi mai daɗi sai dai kashi sai kana ɗan jefa wa'azin wato kamar sati sati in kai dai wani lokaci kai da aka yi da kullum kullum ta ni ina yi ne da annabi yake yi yace mu ma haka annabi ke jefa mana wa'azi eh haka yake jefa mana wa'azi ba kullum za ka mu wa'azi ga dan adam amma ko ba a son a zauna ba a wa'azin kun ga mu sai Allah ya jarabe mu da cewa in an Ramadan ya zo sai a kunta Qur'ani wani Qur'anin tuni taudu ya mata gida eh nan ma na ga kamar mutane ko za a ɗara gwantaka haka sai ga ana fasa qur'ani ko dan qur'ani arba'in hamsin ba za ga an ɗauko ana ɗan dubawa ba sai mutane ne fiska ka eh yanzu haka wani ne na jin a irin jin tafsirin nan yake ɗauko alƙur'ani ya buɗe ana yi yana kallo ana fasara yana ji ya ji an sauke ji an sauke bi zai gaje zai iya fasara qur'ani mai kara ko fasara ba ma zai gane inda aka ce a yi zai gane an ce a yi inda aka ce bari kuma an ce a bari to wa ilimin ya shigo kenan ai da mun qur'ani kenan abinda aka hana mu mutum mun bari eh wanda muka yi da sai a yaci abinda aka ce mu yi ko iya karfin mu wanda muka kana sai a cika ta mana shikenan magana ya kare to ya rika cin amma kun ga mu idan ramadan ya wuce sai ga abun ya zama kuma ya bubun ne ga jina irin wannan halin namu na idan ramadan ya wuce abun ya wuce kuma Allah ya nuna mana zuwa rana asabar mai zuwa za mu dan kalla mai namu mai namu kuma mu daure qur'anin namu mun je gida kuma akwai ko kuma sai bari za dai mu daure sai kwarai ko jama'a a dinga katun alqur'ani rajin katun alqur'ani nan ba kankanin hadari ba a wurin al'umma a dinga karanta alqur'ani amma rashin karanta alqur'ani nan ba karamin hadari ba ba ka karanta ba ba ka zuwa inda ake karanta ba ka tambaya wanda ake karanta babu ruwanka abin daga dama duk abin ka yi kake in ka dace kasuwa ka sani in ka dace aure kuma kai duk abin da ka dace kai to duk inda ka babbata da abin da ka babbata ba daidai kai ba tunda baka sani ba da ra'ayin kawai kake aiki to wanda kai daidai ma an ce wa ba ka izini za ka kama karkarwa to saboda ba izinin ai ba izinin ba izinin kai ba za ka auna ko aure ka yi hankali ba in baka da hankali mai aure da ta masa irin ne ka dauki yar mutane ka rayu gama a butan nan gidan babban ta in ka ga dama ka tafi da ita in ka ga dama ka tafi kai nema da ka tabbatar gidan gidansa ne sai ka salama ka shiga ka ce wa mata mijin wancan ne ya zo masa ai bashin kuɗa ko ko an nuna ma kujera ce da nan ya zo ya ganka kawai balagaggi a gidansa ya ce wannan ba a mijin wani a kai barka da zuwa kai barka da zuwa kowa haka ne inda idan ne ba wanda da suka zo da mijinta sai barka sai to ga daki zan kula kayan to ba saboda an riga an san akwai ilimi tsakanin ka da ita ba da ba ilimi a ganka dama ana neman ta ba a ganka ba a ganka da ita da Allah ne kake da man za'a to wannan ya nuna mana ilimi kenan a addini sai na halitta addini kawai ba tambayi kowa ba ake sai hukuncin mutu a tsara kayan aka ce musulmi mai la ilaha illallah ta da kayan sa ita shi musulmi mai la ilaha illallah ya dauke rigar wani mai za a masa wai za a yanke masa hannu in dai an taba tuwar ku ba izini aka yanke hannu mu kuma aka taba addinin Allah ba izini sai mu yanke kai to ka duba ga wani amma to ga nan dai mun ki tambaya ba ma karatu ba ma zuwa gurin karatu ba ma tambaya kana zuwa lahira ban sani ba kan ba mu taba jin zai zama uzuri ba da ban sani ba uzuri to mai amfanin aiko annabi kuma sai ga mun aikin da annabi ne sai da duk duniya ya mutum kuma gaban Allah ya ya mutum ba mu sani ba to ku shige aljanna magana ta kare eh ai saboda ban sani ba ba hujja bane shi da aka turo manzanni su su ga mana Allah uzura naunu uzura ko ba ga wani cikin biyu da ai daya ko ya zama a gargadi kaji kawai ce bai shiga ajiyar kaji gargadi ka aunu a kudura ko kuma a yanke maka hamdani ba abin da zaka tun da ai kuma hamdani to to abin da ya rage maka abin da baka sani ba ka je ka yi tambaya to baka sani ba baka tambaya ba kuma dai ya ke nan ka gama Allah ya gama a da sani ba wajibi ne jama'a da na bashi ne wani zatu sani jama'a wajibi ne farilla ne ta wannan sura da za mu karanta insha Allah ta'ala ana yi matlaka jizo turrum rum dai an san gari ne roma kuma kabila ne yawa wanda suke bin kama a ce kawai addini yahudu suke bi da kama ba mu san ko sun zama nasara ba don da da suna addinin yahudu idan karanta tarihin annabi isa to roma na bin yahudu domin annabi isa alaihi salam daga yadda yake na a kudu daga rum ne ake zare masa idanu a aikinsa na mallanci a haka haka har ma ya yi hijira da tashi masa wa awai na kuma ila rubuwatu za ta karerin wa mai ne sai ya dawo misira a ya taba zama a misira shi annabi da tashi masa yana dan matashin sa suka zo ka zauna da jasumarsa to wannan mu'ujizar sannan na warkar da marasa lafiya yana ta yin ta a gari eh yana ta warkar da mutane sarki ya samu labari ya yi murna da saboda ciwon lafiya ko ya haɗa kyauta irin ta sarakuna ba ta talaka ba irin ta sarakuna za a jinjina ta aka miƙa masa shi da jasumarsa aka ne sarki ce a gaishe an ba su wannan suka ajiye suka bar garin eh suka ajiye musu kayan su suka bar garin suka ne mun nan wannan dukiya za ta dau hankalin mutum ta shagaltar da shi daga ibada eh gaji zo an samu ma sun ajiye sun tafi kuma ba samu ba ma eh sai bare bare muke ana ta Allahu akbar to dai Allah ya jira jama'a wa dabarar da zan ba mu kar mu rabu da istighfari wallahi idan muka rabu da istighfari wallahi akwai matsala Allah malam abu da yawa wanda babba zai ji tsoron cewa zai iya halakarwa wallahi ji muke nema kaga wannan annabin Allah babba a cikin Allah manzon ne kuma mursali a cikin mursali sannan kuma ya cikin ulul azmi duk biyar da suka fi kowa a duniya yana isa dan maryamu amma ba su aka yi ya kamata ma zama ko da goma domin sahabi ya tofa fatiha a mara lafiya an samu dace aka biya shi akuya saba'in sai annabi ce ya halatta shi to shi ma idan tun yana warkarwa ya halatta shi amma ya gube ji to Abdurrahman ibn Abu Malik al-Ajri Allah ya rida shi yayi azumi aka hada mana abin da baki am abincin yayi dadi mai yawa eh an shirya shi sosai ya gani bai ci bai da ta kuka aka taru me yasa aikin kuka ana ta bashi akuri ana lallabe sabai aka taru aka zo ana so dai a diddigi me yasa ne ya ce a ku zo ku kalli abin da aka dafa a gidansa ya nuna mun ji wannan abincin gaba ɗaya a gidansa aka dafa ta aiki hadiya aka aiko amma a gidansa aka aiko akwai wadata da aiko ita na jin tsoro kai can rabonsa na lahira aka je kai da kafa har da kafa a gaban annabi Muhammad ka da a gaban annabi ka da Qur'anin gaba ɗayansa ka duba ga wannan ba dan kuma kai ba da dole ka ji yakin badar kai ka ji yakin badar shi yanka sarkin maka ma da hannu bayan an illanta sarkin kai ka je badar ku haila ka duba badari fa kama an ce ma wanda ya ji yakin badar ma ya abin da ya ga dama an yafe saboda dan tsarfalalan da suka samu a badar to ka je ka je badar bai asir ruwa ne ka je la karra da alamun ijmani ta da dole mu baya Allah da ji ka je annabi ya ware mutum bakwai ya yarda ku Allah ya yarda kana ciki annabi ya ware mutum goma ya ce mutu yana janna ya yi aliji kana ciki aka yi riga ne ka ai yace ka kan ka ka kiyaye Allah eh ka kiyaye Allah eh yace domin yace mun je mun tsaya a daga a yakin Uhud mun tago da wannan muskafi na matsayi a wajen Allah shi ni na sani shi shine matsayi a wurin Allah akwai wanda aka rauni ya ci 80 bai faɗi ba a tare ke ki faduwa a harbe ke ki faduwa a saka masa ma ke ki faduwa ke wallahi amma ya fi tamanin bai faduwa da yar Allah so kace yace wallahi bai balle kafarin sa ba a duniya iya abin da malaka Allah bai bashi abin da yake da kafarin sa yaji doni da matsayina bai kai ba an ga irin wannan a gidana me zai hada ba zan ji tsoro ba a sha'anin Allah kuma ga ba haramun ba amma saboda tantani kaga shi ya ji tsoro to kaga abin da manya ke jin tsoro galibi ba shi muke jin tsoro annabi isa wannan kyauta ce ta kore shi daga nan suka hijira suka koma gida inda ake zalunta ake kunta samu ya dumu da aya wannan gurin ba za ka samu kuma ka zama dan duniya ba inda yalwata a take da falala a ci a ta a yi gyatsa aya nan ake da mutum yake yake bakalcewa e ana ake bakalcewa ya mu kuma haka ne muke nema ko ko a muke yi ba ta saboda dabarar to shi kenan suka koma can to daga rum din ne suka aika kullakullan da aka yi lokacin da za a kashe annabi daga can aka shirya dabara duk aka shirya aka ce ya da ake so sarki ya sa musu hannu a takardar kisan su kisan aka ce ya ce kar a ba da haraji wa gwamnati wato yana so ya mai da jama'a da ƙasa 'yan tawaye aka yi ta kullakullan abubuwa da aka dai suka zo suka kashe annabi isa amma Allah ce ba ta sha ba sun zo kaje shi Allah ce bai faɗi ba mu muka ɗauke shi in ji Allah wa ma qatalu wa ma salabu eh ba to haka ba Allah ya ɗauke annabi ta to kaga wato wato rum ke wannan sura ta rum an sauka da annabi na maka ayoyin da ko je sittin ko kuma hamsin da tara a bisa ruwayoyi بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa guda uku. Golebatun Rumu, Allah ce an rinjaye Romawa a yaƙi, su Romawa lokacin su alu kitabi ne, galabatar Farisu, sai faris suka rinjaye su kasan da a duniya manyan daular duniya da daidai san da aka aiko annabi kenan da faris da rum ne farisa da rum ba faransa ba yawa faris a ƙasar iran an gane su su da romawa lokacin farisawa su mutanen dodo ne idan su kuma romawa a halin kitabi ne to shi kenan yayin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake jayayya da kafiran maka za kafiran maka su halin su da dabi'a to yayi kama da na farisa saboda kafiran maka na da dodo farisa na da dodo da mai doro da mai doro ga an ɗaya ne sai dai kila doro ya zama da ba amma duk ɗaya da an da hana doro gaba ɗaya ruga lamarin to shi kuma annabi da littafi shi ne alƙur'ani ruhu kuma da littafi shi ne littafi na alin gidaji su kuma sun fi kusa da juna a kwatance to saboda haka nan fara da abudun auta na suna abotar gumaka da aka yaƙi daula ne guda biyu ko manya-manya kawai sai aka buge farin a yi aka buge romawa ba fara haku faru makaka faru da wanda aka abin nan faru da haku suka yi rinjaye suka rinjaye romawa kafin maka suka yi murna cewa yadda masu dodo suka rinjaye mutanen rum duk da mutanen rum suna cewa su suna da littafi haka mu ma masu dodon dodon mu zai ka mu mu fatattake ku ya gaya mu daga je mun ji daɗin wannan fatattaka da aka mutane masu tsageran cikin ku masu ana bauta allolin da iyaye da kakanni suke bauta samawa ku sai kuna da wani allan ku daban kuna da wani lissafin to ga hirin abin da ya samu fari to haka mu ma za mu ina gaya muku yi wannan na hannu na galibuku mu ne za mu rinjaye ku kama gulbat farisun roma kamar yadda farisawa suka rinjaye roma fi adin al'arni a ƙasa ta kusa da rum wato a zo garin su a fi karawa ke kusa da gidansu aka je kuma aka fada da kasu eh jaraba iblayin alaka amma dai dai ka san danganin kai kana kai musulmi ko kai mutumin littafi idan kana son ka zauna da Allah lafiya kalau in Allah ce kan aikar kai sai ku zauna lafiya amma dan kika da littafin cewa Allah laifi to Allah ba zai barka ba ai zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama musulmi sun fita daga madina mutum dubu goma daga maka mutum dubu biyu nawa kenan dubu goma sha biyu duk musulmi ne sai waɗanda waɗanda ba musulmi ba su kuma su tamanin ne su kuma hirba ne tsawaye ke za su kai abokansu yaƙi duk suna cikin sansanin da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to jin su su ne kawai suka yi Allah ko bai zanka kai kai ne Allah ba ce shi Allah shi shi ne kai ko bawa ne kul ga kai kai ne Allah ji kai mu gani eh sai suka ji haɓa waye su da mu yawan mun nan ga yawa ga kayan faɗa ga menene menene suka je suka tinkari wani wani ake kira da dafu a shi ne yakin hunainu ai Qur'ani ya ga mana yawan hunainu ala da ya jabar kun kasar kun abin da ya zame ku shine inji Allah kun yi alfahari kun yi uju jijji da kai game da yawan ku ganin yawan ku nan ku da annabi ya taɓa tura mutum talatin ma ya tura hamsin ya tura talatin ma sun je jin yaki sun dawo balle duba duba nan muka ji haba wannan ai kamar duka dauka da zamu tafi mu dawo ka ga Allah ba sa yanda a can da aka je ɗan kaɗan ɗin Allah ne ya abun to yanzu ma da kuka zo da yawa Allah ne zai yi abun Allah ya ce a gaya wa duniya yawan kojoji ba shi ne nasarar yaki yawan makami ba shi ne nasarar yaki wa man nasaru illa min indi la al-aziz al-hakim babu nasara sai abun Allah Allah ya harun da nan mala'iku ma ba su ne nasara yaki ka san an taimaka wa mu'mine wata nan da mala'iku su sai su yaki Allah ya gobe kar ku manta surun da nan mala'ikun duk da mala'ika ɗaya ne daga gari kaman kaman garin mu ne daga gubar da mu ya halaka mu a cikin lokaci ƙara ma zai yi mu dumu mu amma Allah ya nasara fata hannu a hannun Allah ta amma mu kuma ya suke ga yadda mu dauka ka mun dauka mai makami shi ne kawai da ba hana rike makami ba saboda annabi na rike makami amma nasara a wurin Allah ba to kaga mu'mine suka je duk yawan sanin da aka ba dubu goma sha din nan kwata kwata wanda bai motsa daga inda annabi ya ajiye shi da sunan zai gudu ba mutum sha biyu ne kwata kwata mutum sha biyu ne kadai wanda bai danto ne ba saboda sun yi wa Allah abin Allah ba da aka dan labta musu kiyoyi har na suka dan mata musu kiya saboda sun jin tutu ne he da aka da aka ji Allah ne Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kirari ya wata kansa ya yan ba san gudu shine Muhammadu ba eh dan ba ku sanni ba yace ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Haji ibn Abdul Manaj ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kaji ibn Ra'i ibn Galib ibn Fa'ad ibn Malik ibn Nadar wani gidana wani kuzaima wani mudurka da musiya wani mudar wani niza wani mari wani aranani sai da ya kai kinta kasa na ashirin ya tsaya da shirabi cire takobinsa a bari ta yadda a ji halin mu ila rasulillah halin mu ila rasulillah in ji abu da abu magalle shi ma da mai gobe da alo wajen wannan kowa ya ji ba haka ma shi ɗaya ma ga yare aka dawo to amma dai kaga Allah ya ba mu ishara a wurin ko kar a ce wani ki shi ne shi a ce Allah ne Allah to saboda haka wannan ke suka dawo kuma aka nasara har wannan wanda ya aka wannan a kama shi da hannu a kawo shi gaban annabi hannu annabi sai wani a yanka su da za a yanka shi da akan shi gaban annabi a yanka shi a can ya kawo da annabi kai abin da gajin ya rasu an yanzu kai kai mana wannan cikin ji wala ni ne ya rasu lallai ni ne to me za ka mana haka wai ya ji labari an ce annabi muhammad ya fito zai tarauce duniya ya ɓace duniya hannun sarakuna ya tarauce ta shi za su yi da ba za ta ta ba suka zo suka tare shi za su kane su hana eh annabi ke yaya ce yaya to kaji rabu da haka kasancewar mutum musulmi ba zai hana Allah jarraba shi ba idan yi abin da ba na Allah yarin larali arin jaye rom a kusa da kasarsu ko inda aka yaƙi aka gamu ya fi kusa da rom ila faris akan zuwa faris yawa e bijir ya fice in ta kasu ka haɗu fi halje tare a wurin ne mayaka biyu da na faris da na rom suka suka haɗu walbadi bilgar alfurusu wanda suka fara yakin su ne farisawa wahum amma su ma romawa in ji Allah min ba da galabihim bayan su aka rinjaya galabihim bayan su aka rinjaya kuma sai galibu na kuma za su sake rinjaye za a ƙara yakin su sake rinjayen fari da kuma su rama abin da aka yi biyu jinin za a bin bayan shekaru in ji Allah biyu kuwa shine ma bai na salatu ila tisbi abin da yake daga uku zuwa tara ana kiransa biyu da uku awil ashar ko zuwa goma faltakal lijani sai mai akan biyu da na fara da rum suka hadu fi sanatu sabiya a shekara ta bakwai bayan wannan yaki min itiqa'il awwal daga gamuwa na farko wa galabatu rumu farisa sai kuma roma mutanen litafi suka sake suka rinjaye fara kaga sun rama ke lannan musulmi kuma sai murna to ku sani ku ji yanzu kan abin ya juya mu yadda mutanen littafi suka fatattaki mutanen dodo haka mu ma mutanen qur'ani za mu fatattake ku ku mutanen dodo na maka mu ma suka gaya mutu aka suka ji daɗi ila lamru min qablu min qablu to ga kai in ga an zama dan min wa ila wa an wa alanka a cikin nahawu ka kiyaye ta qur'ani yawan min ba daga cikin hurufan na jarin to amma min ba da aka min qawl wa min ba kuma eh da ga ne kalwata ne kasan da za ka ce kai kaya ga ga harafin na jarra ba ai min qabli galabin rumi kafin rin jayan roma wa min ba'adi da bayan sa duka al'amarin a wurin Allah ya al-ma'ana anna galabata farisa awwalan nasarar da faris ta samu ta yi rinjaye daga farko wa galabatu rum da galabatu roma suka samu saniyan daga baya yaƙi na biyu da amurin lafi duk umarni ne duk lamari ne na Allah haƙi rana da ke dunduki ne na Allah da ya Allah a kiyaye shi duk yadda kake tsammanin Allah to Allah ya fi ƙarfin haka saboda ɗanɗan wadata ai annabi ne aka baiwa wata dama da ba bai kowa ba annabi ne aka bai wata damar da ba a bai kowa ba cewar da abubakar da umar da umaru da ali annabi na nan ka kashe su ba za ka isa ba eh ba ka isa ba amma har na ka hana na ba suna kashe wani to ga yi mila bin kutu annabawa da yawa kutila aka kashe su shi za a wani gida aka ce katala suka yi yaji ko amma an kana da ku tilafa mu a warda da kula kace Allah rabu ma huri jula kasirun iya ta da mabiyansa da yawa sai arna su kace annabi wallahi ku kai eh ku kai ayati fa ma anu lima asabun bi bila amma al'ummar annabawan ba ta rauni don wannan sai su gaba da yaki kudu sai Allah akwai laifin da kai wannan don wani abin mu a wurin mu kaskanci ne shi annabi mu a wurin da wata daraja ce Allah ya bashi ta shahada amma mu kuma a wurin mu kaskanci ne a gaban ma kace annabi sai ku ga Allah kaskanci ne a wurin mu a gaban mu a kace annabi saboda haka Allah mu muna roƙon ka gafara akan laifin da muka yi maka ta sa a kace annabi mu a gaban mu Allah ka karbabe mu Allah karka samu da baya sai su ci gaba da yaƙi kuma har su yi nasara in sun ci gaba da yaƙi har da nasara saboda haka duk abin da iradar Allah ne Allah shi mai kudura ne da irada ta ga annabi zakar yawo an kashe annabi zakar yawo annabi haya an kashe annabi haya eh mu duka irin wannan hmm to wayo mai din wannan rana fa ayoma ta galibin ruwan ranar da roma suka yi rinja a yakin nan ya warwar mu'minuna rannan muminai sun yi murna bi nasarillah da taimakon Allah da ya yi wa su Roma iyahu ala farisa Allah ya taimake su akan farisa ka gani wa kada fari gubi zalika sun yi farin ciki da wannan sun yi farin ciki da wannan ayinu ainun ka gani walimu suka sanar bihi da shi wato yawa ku'ihi ranar aukuwarsa yawa badar ranar yakin badar bin zuri jibrila bi zalika fi ranar yakin badar ne ta zo daidai da wannan yakin da aka koma tsakanin faris da rum abu ya zo daidai ranar yakin badar don tsakanin wancan yaki na farko tsakanin faris da rum da wannan yaki na biyu shekara bakwai wajen an yi shi ana maka to da aka dawo wani aka shekara biyu sai aka yakin badar to ran yakin badar ran yakin faris da rum musulmi zuwa kashe arna a nan a can ma mutanen littafin suka sake kashe arna sai mu ce murna musulmi suka ta jin daɗi mala'ika ji suka zo albishirin kuna farin ciki Allah ya taimake ku kun kashe kafirai mushrikai ma hu motar da na maka ko suka ce muna muna da yuri to to ga farin can ita ma ta ɗauka shi da hannu a hannun romawa sai aka ta jin daɗi yan kurman yasa wa huwa al-azizur rahim Allah shi azizun e ya fi ƙarfin kowa arrahimu ko mai tausayin mumine kadai a ƙarfi da ya fi ƙarfin kowa ko annan nema e Allah ya fi ƙarfin ka amma arrahimu sai ga mumine wani aya idan wasu abubuwa suka dan makalkale akan karanta ta can cikin dare e a gaya Allah abu e duk wutar ne kasal ake karantawa in abu ya kalkale shi a yaya zaura cikin dare a yi labula abin da ya sauka daga raka a biyu ne abin da ya sama a yi rahiya a yi salama a yi izi gifan ali a yi wa annabi salati a yi hailala a ce allah shi ne allah sai a shiga aiki bi nasarillah ya kuru man ya sha wa huwa al-azizur rahim sai ka sake kwatar bi da bi nasarillah ya kuru man ya sha wa huwa al-azizur rahim yayin da suka dubo dara ka gama aiki in ka yi rago ne ya kaɗan taba ko dubu uku sai ka yi addu'a gobe ka ƙara taba dubu uku ka yi addu'a gobe a ƙara dubu uku ka tara ta ta hannu in akwai abin ta nake a wurin ka a ka yi ma abin kai ta zalati wannan ana samun nasara bi nasarillah yanzu da man yasha wa huwa al-azizur rahim dubu tara wa'ada Allah wannan alƙawari ne na Allah Allah shine ya yi alƙawarin taimako la ya kulu lahu wada Allah bai saba alƙawalinsa wanda ya alƙawali bibi da shi walakin na aka zara nasi amma yawa yawan mutane kuma la ya alamu na fasani ba to ga wani ijalabin amma shi wannan na manya ne eh sai irin su Allah rama masu makwama shi kuma a za a karanta alkurani daga farkon suratul baqara an duka a fara aiki dan talata da kare juma za a karanta alkurani daga farkon suratul baqara sai an zo kurakuran nan na fihi fihin nan cikin suratul tauba kenan akwai fihi fihi a wurin an ta kuma fi sai ka kwana wannan fihi na wannan makafi manyan wakafin nan ka ga da mai zuwa ashirin kenan da yake amma aka shiga masa wuri a keke eh ko a shiga wani dan daki ko wani fali ko wani masallaci shi a kule eh ayi alwala sai a dauko qur'ani sai a launa eh sai a kama karatun an zo karka da sai ka gama karatun yau ibu ashirin za ka a fiye za ka kwana mai kura-kuran nan wace gari in ka dawo kuma sai ka tashi a fihi damar fihi fihi ne a jere sai wakafi babban wakafi irin wakafin annabin nan sai ya raba tsakani an ta kuma fi sai a da fihi rijalun kuma to gobe za ka da fihi rijalun sai muna yi ta haru to gobe an ka tashi sai ka ɗauka daga nan daga nan fihin nan sai ka zo la ya alamu inda muke nan ya alamu nan mai kumka inda muke a yanzu kenan walakin na kasar nasi la ya alamu sai ka kwana a wannan ya alamu nan kai addu'a bisa abin da kake so sai gobe kuma sai ka tashi a ya alamu kuma zahirin ba can ka kwana a fili washe gari sai ka tashi a fili nan kuma ka kwana a ya alamuna washe gari kuma sai ka tashi a ya alamuna to haka ake sai a addu'a idan kuma malamin mai jan ido ne sosai to zai sa a cikin shafa'i da watari yawa sai sa a shafa'i da watari in ya zo fi daya ya raka a daya in ya zo ya alamuna kuma ya taso daga fi ya raka a daya ya gama shafa'i in dai ya zalama ko da daga ya lamu na zuwa na nuna jinnatu wannan shi ke nan saboda da watari ya haru abinda aka ce Allah ya yi akan abun ana samu eh da burka da mu muna son san daje ba son san walaki mun magana sai Allah rahma Allah ma ko gaba da bace يعلمون
يعلمون السرائر من الهام الدنيا وهم عن آياتهم ناهزون نعم
يتمتعون في أنفسهم امم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بأموال المتقين نعم وإن كثيرا من الناس بآياتهم لكافرون امم
ويعلمون امم كانوا أشد منهم قوة وآثارا وعلموها أكثر من أكثر مما عملوها امم وكانوا يدلون بالبينات نعم وما كان الله ليهدي بعضا امم ولكن كانوا أنفسهم يذلقون امم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستعجلون امم والله يدعو رجل بعيد ثم إليه ترجعون امم ولو لهم السلام المسلمون نعم نعم امم امم وأما الذين آمنوا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في عذاب مهملون don Allah madaukakin sarki ya ce mana ya lamu da zahiran min alhayati dunya ka ga kafirai abin da suka sani kawai zahiri shi abin da ya shafi rayuwar duniya ku ya za a yi a ci min tijarati na kasuwanci wa zara'ati da kiwo a shuka wal bina'i da gine-gine wal girati da kuma dashe-dashe wa da zalika da wani wannan nan ilimin sirriya wa ma la yaqidun gabi amma su a game da sha'an lahira surakana surakana surakana kaga iyadatuhum an sa hum kuma an ƙarasa hum saboda ne takidun don karbo magana aula ya tafakkaru ashe ba za su yi tunani ba fi an bugun a cikin zuciyar suna liyar biyu domin su dawo an gabar da gabar da rakalwarsu ya kamata su yi tunani a zuci su gane ma ka laƙa Allah ta ma da zama ma bai ma illa bil haƙƙi Allah bai halicci sama da ƙasa ba kuma Allah bai halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba illa bil haƙƙi sai don gaskiya a tuna wannan don gaskiya Allah ya yi wa ajalin musamman kuma Allah ya yi don wani ajalin da aka faɗa lizalika ga waɗannan da fana abin da ya ƙare inda inda hayi idan ajalin ya zo wanda malam abun zai zo in ajalin ya zo kawai malam zai ga tauraro na rikiwa daga sama Allah tauraro na ga ta ballo daga sama ta faɗo tsada webe duk wani abun da ke zama lafiyarin gabar gajiya ya ta faduwa sai ku da kama da ta kone yanzu yanzu ta zama ba ta da ruwa ko kankan sai ku da kazan tekun nan ba ruwan da ba nan ya kaza tun ne zai kone duwatsun duna ga kawai suna ga tudun suna ga kan da kazan ka tara wani rere mai laushi ko wani gari mai laushi kawai dinka sauka yana baje yana sauka yana baje da zuba jami da dungo wai da murmar sahabu kana mata kallon abu mai tauri a sanin da kamar ina ya dai ganin sauran an gaji mai yana tafiya sama kamar ba abu mai nauyi ba haka za ta yi saboda Allah ya riga ya musu jet ranar ne jet ɗinsu ya zo shi a take ce mana fa kai ba tattaku na yanka fatin yau mai yaludan shi ba asama mun fadin bi kana wa'adu mun mu'ula yanzu ku in ko kafurcewa Allah ya za ku yi da yinin da a rannan ne za a haifi jinjiri yanzu yanzu ya fita da furfura daga cikin wata ya ji tsoro mace mai ciki ne ko lokacin aihuwar ya yi ko bai ba ta yi waje da shi yanzu wala kyama kenan ran da za a tashin duniya kenan wannan wani bala'i ne wanda zai wargaza duniya ya ruda ta kana ganin abin gudu ba kurin gudu a sama'u mun fasirin bihi an sama kawai ta dinga darewa sama ba tana yayyankewa to yanzu in sama ta yanki ta rikido da Allah ko daki faɗo akan lamaruru ba shi ya gini gini ya faɗa kansa har yau bai fito ba sarki lamaruru sarki dinka shi ya ginin da kansa Allah ya tsina ina jin ya bara ya gani fa karra ne mu saba mun fakir sai dai aka dan taba ginin aka kwanta da ginin sa nasa ne a kansa da sojojin sa eh sai ran kiyama to eh an gama to wannan kenan ina wanda kuma sama ce da kanta ta faɗo kaurin rufin sama fa ya fi ya ka ɗari biyar kaurin rufin ba ka ɗan dake ɗinka yan jiki da ko tara ba kaurin rufin kawai wala ma da tafiya shekara ɗari biyar kawai ala ɗin ko jima kuma cewa za a yi zama yadda za a yi kiyashi aka za a yi wannan kiyashi yadda Allah zai kiyashi ɗaya aka zai zama eh da aikin da kayan aikin duk ɗaya na wurin zama kawai zama to ya kamata kowa ya tunani ya gane Allah bai san da kasa ba sai don gaskiya da kuma ajalin da aka ambata ajalin ne in ya zo gaba ɗaya sai su ƙare ƙasa ta wargaje la ta rajiya a wajen wala amtan duk tudun da gani a duniya ba tudu ba kwari ba tudu ba duk an girgiza ƙasa an motsa ta an motsa ta ta haɗe duk inda kogi ki ta binne shi ruwan kan daga busan kafin farko ma ruwan duk inda yake korewa zai yi kama da mutane kone to teku ta kone na kwarin garin guzai zaman teku wata kone ta abu a malam duk inda ruwa yake malam to ni malam kaza tana motsawa kuma komai komai shi kenan ta daidaita shi to kaga ta motsa ke ran da aka ƙara motsa ta motsi na biyu ana motsa ta wa alkar ma jawa ta kalan duk abin da ya taba shiga kaza ka ko wani abu muka cinye maza wajen mai kaji ne kaji shiga kaza ko wancan abun mai rai ne aka yanka ko aka kaje aka boya ko aka gasa ko aka daba aka cinye an kaji na cikin na cikin kasa kenan yayi kai da ka cinye shin ba ka mutu aka saka a kabari ko baka zamu shiga kabarin ma ka shiga kasa dolan ka shiga kasa dolan ka duk abin da cikin kasa cikin kasa ake shiga to wurin nan wala an taba ta aka motsa da duk fitar da ko da ta fitar kowa a jikan a jikansa Allah da mun bai yi wani min jada'a wani tauyayyen halitta abdin ja'ani ba ne kaba kaya na cika kunai eh an ka daga an kwa da kunai da kowa a fito kuma duk wanda ya fito zai fito mataccensa amma ba inda babu a jikinsa sannan daga baya kuma aka yi busan kafo na tashin alkiyama da ake faɗa sai kowa ran sai shiga jikinsa dama ran cirewa ai ran ba sake ai ran yana nan ai duk wani kace wani ya mutu ma dauke wuta aka yi wallahi dauke wuta aka yi wancan da aka za a cikin wannan din ne aka ɗauki shi aka yadda wannan din wannan gam a yawan kudin dama ɗan kayan ce maka ne dama da jiha kero idan farko sai abin da iyayen su suka cici shi ne ya zama jini ya zama ruwa ya zama tsoka ya zama menene a cikin mahaifa ya zama da aka aiwo da aka aiwo ma sai dora a kan ina a kwana ya ci gaba ya ci wannan sha wannan ya ci gaba wannan sha wannan yana ƙara bodin ka ko ba gani ba yana ci na tana ƙaruwa to shi din ne wannan kan ga ma wancan kan girar ɗin wanda Allah ya kera jin ajiya da shi an san inda aka ajiye kuma za a ɗauko shi a dawo da shi cikin wannan gangan jiki domin saboda su jefi wa Allah bayanin abin da suka aikata a duniya tsakanin wancan rai da wannan bodi a cikin hikayar hunainu aka ce kamar barayi ne guda biyu suka da zatin ya yi dace sai makaho ne baya gani ina ya ga yayin dacen balle gane nunannu ya san ku ne to ɗaya kuma gurgu ne shi ya sani to gurgu ya zai tsinci abu a sama ne ai ba zai tsinka ba sai suka haɗu sai da yarda kowa makawan ya ɗauki gurgun a wuya to su ɗinku ai gurgu ga mai gani ne dama abu da hana shi tsinka rashin tudu bai da tsawo to yanzu an daga shi zama zai tsunko su raba da makawo to yanzu mai gona ya zo waye ɓarawo a ɓarayi jure ɓarayi jure ne za a yi adalci gurgure yan hali ya kada shi mai gida ka dubi tudu na ka dubi tudu ya yan bijir ka har abada ba zan yi taɓuwa ba ba don makawa da ne daga ni ba ina zan da makaji domin yanzu ai haram ma ƴaƴan itace ma ban ga kallon su bane eh ban ma ga kallon su makawa ya gasu ne amma dai ɓarayin biyu to haka mutum yake da ransa idan sun ji tsoron Allah su tsira tare su guri tare su tsira tare in suka biyo son zuciya to sun halaka in wancan na boyen ya rinjaye wannan ibada za su kai sai wancan ya ja shi makomarsa zuwa ga Allah a sama zuwa ga ɗaukaka in kuma wannan ne ya rinjaya na wajen nan to dai a yi jaji akan halin irin nasa daga cin abinci da barbara shi ne aikinsa fitai in an mutu ya yi na sai jaji zuwa wajen yan wanda ma da kaza aka yi sai jaji ne kasa to Allah ya ce to kaji akwai ran da sama za ta kare kasa za ta kare abin da ke tsakanin sama da kasa su ma su kare wanda kasiran minan nasu amma da yawa daga mutane kafiran maka bil khairaji mulakati wallahi azla kabur cewa gama da ubangiji abin yana ba su mamaki a ce mutum ne ya mutu da ya mutu ya kumbura ya rube ya rube ya zama kasa ya lalace kasuwan ma suka lalacewa a cikin shi din shi za a dawo da shi mutum ba wani ba suka ce wannan abun akwai ba zai yiwu ba suna ganin ma to abin da aka samo shi daga babu maha ballan sakana wannan kuma ai ba abin nan bane duba su cikin kisar maryam na na maryam mun da ga da dan ta jariri to ina ta samu jariri ba ta da miji kenan me ake nufi ana nufinta da wani abu kenan ana ga ɗa ɗaya ba zai samu haka banza ba to miji ko babu to ya kai ta yi jawabi ko ko shi ake zuwa ta yi duk guda kaza a ina kuke samun kaza ne kaza a ina kuke samun ta kuka ja koyi muke samun kaza to shi koyi a ina kuke samun koyi aka ce a kaza da ke to a shi Allah ya yi ɗaya ba ɗaya kenan dan dole ne ma kaza aka fara to kaza da aka fara yin kafin ta koyi ita ba da koyin aka yi ta ba in kun koyi Allah fara kerawa kafin ya tse koyin ya kyankyasa kaza to wannan kwan ba kaza ta shi ba to shi ne ma'ana ɗan nan nawa yi mana shi ne ma'ana da wani ɗan in kun ba ni wajen an to ma'ana ɗan nan nawa kuka ji domin wannan yariya ta rena mana hankali ta wutar da mu ma gaba daya in ta tambaye mu abin da ba mu da ansa ga abu ta yi muna gani ko ta mana wani tambayar da ba mu da ansa sai annabi ya kai magana kala inni abdullahi in ji jaririn ya abu da ga ni ba Allah a ti ne da kitaba a tauraku na hada ce ta akai a tauraku wasu wanda liman mahaifin duba a takarda su karanta abu joni na da akai eh waje alani ya jan ko annabi zan zama ya ka aka saboda haka ba abin mamaki ba ne kai malam dan uwa Allah ya kashe mutum daman shi ya yi shi ya mai da shi ƙasa kuma ya dawo da shi ba abin mamaki na wurin Allah hmm ai la yu'minu ba sa ba da gaskiya bil ba da zatin alƙiyama ba da lamauti bayan an mutu to su wannan mutanen da ba su yi zatin alƙiyama bayan an mutu ba awalam yasiru shin ba sa tafiya ne sai Allah cikin ƙasa fa yanzu su je su gani kai ba kana ga wani min kauli da karshen na gaban su ya zama min al'ummomi al'ummomi daban-daban to ƙarshen al'ummomi da suka yi da annaba ya abin ya zama waje ilaku shi na halakar to me ya jawo halakar su bi ta gazi bi himar kula musamman da ƙaryata a wasu manzannin su kanu a shaɗin min hunkuwata su ne wanda suka fi kafaran maka ƙarfi ku kafaran maka kuna da wasu ƙarfi idan su a shaɗan wuce wanda wai ake yanka raƙumi guda uku a feɗe a ɗaura igiya a ƙafasa a kasa jansa a kasuwa kasuwa ta kasa jansa kafa yana bi eh saboda kai ruwi kina kallon irin wannan nazo ne ga jalaka ai manyan sun mutu dukan ba ku gon wannan ba zai komai ba annabi annabi Musa alaihi salamu ya tura waɗansu komandodi ana kiran su na qababu wanda ba su tsoron kuwa na qababu sunan su daga ciki har da annabi Musa wai shi ne daga cikin na qababu lokacin ba ba shi annabta ba lokacin suka je suka samu bajabariye ya tattauce da za a hannun daga daga duba imamu jaukani ya kawo a cikin tafsirin da suna fasa wasu kadiri ya sa su a hannun daga sai nan da ɗaya sun cigaba da harkoki a kwanan da ya suna ta mutumiya a ciki su ne manyan zaratan sojojin annabi musa baya da kamar su kowane ɗaya na jagorancin ƙabila guda ne Allah ya ce to ai sun dai ƙato ne kake gani ko mai ƙarfi ai mu halaka su can baya ya mun hallaka su can baya ka adin wa samuda kamar adawa da samudawa ba a daidai mutum ɗaya mutum ɗaya sai ya kai tsawon kamo ɗari uku zira'i haka ɗari uku mutum ɗaya sai tsawon sai kai haka da jikinsa kuma ya ɗari tsungume mai yana da harkokinsa samudawa dutse da kasan ne manyan duwatsu da kake hangen ba ta mu da zai je ya rara shi ya yi gida ya kwakwale ya kwakwale ya gida ya ɗakuna ya koma da kamar da ake yin gine-gine su a cikin ƙasar nan to amma inda mun ba mu isa ba inda su aka hura dutse aka rara shi a yanzu da na'ura aka yi gida nan za a bashi sai dai ka zo ka ɗori cikin rami ko ba ka bane to shi ɗauko kayansa zai sai ya tugo dutsen daga ƙasa ya kwakwalo shi ya ɗauko shi ya kai yadda yake zuwa a mutu aji ya yi abin da shiga kuma saboda ƙarfi to Allah ce na ƙarfi duk da muka rayu alaji duk mahalaka ba ka gani wa zarul larda suka nome duniya suka nome duniya yanzu da ƙarfin da kafuran da wanda gana harkar waje ya gona da shi da bai da matsala eh wa qallabuha suka juya ƙasa suka kifata lidar domin su suka walgaran su da dace-dace wa amaruha kuma suka yi imara imara shine wani abubuwa kamar kamfanoni da wasu gidan gwamnati da wasu abubuwa manya na attajirai wani ake su a bayan gari daga su ne ake gane alamar an yi ko gari kafin a zo da ɗakunan mutane duk to mutan da Allah ka sun yi irin wannan sun ji shi da karo da aka ba shi aka ji ai da ya dan ji kamar shi dan akwai kudi ana ji ai masu kudin sun wuce kai karuna baka zo ba lokacin ai masu kudi tajirai manya sun wuce karuna baka zo ba ai dai ba bai ba ai dai ba duk kudin karuna nan ai masu kudi sun wuce ba ai dai ba lokacin karuna fa akalla ma an ce wa atina min al-kunuzi ma inna mafatiha wa tubul qawti qato 40 ko qato 70 ki ne mai tsawon haka na fata shi yake tawa a buɗe kowane fito ɗaya fito irin na mutunta ba irin na wani yanzu ba amma kifin na fata ne saboda karye nauyi ba na karfe ba ne in an tattara su kayan mutum saba'in ne shi ne yawan shagon ƙaru ne ke kidinsa na fatan nan marasa nauyin nan a tara yawan har su kai ƙato ya ɗauka da ƙyar a sake haɗa wani ƙato ya ɗauka da ƙyar sai an samu ƙato saba'in ni na ga mai tauhid da jama'a kayan alfadari 60 ne Allah ki dinka ka go ka alfadari ya kira da yawa to kaddar lautun da shi 60 ma wannan duk ne a wurin karuna amma Allah ai ta jira sun musu bai zo ba shi Mm. to Allah ce to wannan kaga duka wa'azi ne don a ji tsoron Allah a kiyaye Allah Allah ce to ai waɗancan sun zo sun raya duniya sun yi noman da wannan ba su yi ba sun yi kimara da waɗannan ba su yi ba aka zara mai ma'amaru ha sai da yadda mutanen maka suka yi waje a cikin rusulun bai bayyana manzannin sun je musu da hujjoji hujjoji zahirat ka san a kafirin da ba da ake gaya ma kafirai na hawa toron giwa akwai kafin da giwa ba za ka dauka ba Allah wani ubanta wala ya ga kariya za ta ba ne ida ba ne ida saboda girma ku amma da duka an ka auna duk mun fi su jin daɗi in ka auna kuma na'am duk mun fi su jin daɗi wanda da mu yanzu da kake gani duk mun fi su jin daɗi kana gano yan ƙanana ƙanana yanzu aka yi mutum duk mai irin wannan ya tafi neman kayan sallawa eh ka dan biki dilma ma da ka turmi dai ka yadi biyar ma abu ya gagara eh sai wadan yaron kuɗi shi kuma yadi biyu an ji wannan jago ba dai da ba an bi da an fada dukkan garba da kasuwa ba kuɗi to da an yi ka ce kamar yadi dubu eh shi ne zaka ga cikin jeran wando ai da an samu matsala Allah ce to waɗancan sun yi abun da waɗannan kafiran maka ba yi ba manzanni sun je musu bilbaina da hujjoji a zahirat mabayyana ba sai da ba sai Allah ya tarwata abu fa ma kana lawa li yadlimu amma fa Allah bai zalunci su ba bi hilakihim bi ghairi jurmin a ce ya halaka su ba laifi Allah bai haka ba walakin kanu anfusahum yadlimu su suka zalunci kansu bi takdirihim rusulahum saboda kaitawan su manzannin su mazannan kana sai kasance aqibul ladina asaqu tu'i karshen masu mummuna aiki shi ne mummuna sakamakon mummuna shi ne mummuna in ji Allah to me ake nufi da su ɗin nan shi ne wutar jahannan shi ne wutar jahannan sakamakon su tun da sun yi mummuna aiki a kai su jahannan saboda mai da saka mutum wutar jahannama an kazzabu bi ayatullah saboda sun kayyade ayoyin Allah shine alqur'ani wa kanu bi ayatihim suna irgiri Allah bai yabda ulkalka Allah shi yake kirkiran halitta shi Allah ba sai ya gani yake ko ko ko ba na wani kamfani ko a duk abin da Allah ya ba a taba yin irin sa ba yayi duk abin da Allah ya yi abu ne wanda ba a taba yin irin sa ba yayi har wani waje na kira ni na ga subhanallahi kalaka Allah zuwa kullama eh karshi ya tafi da ba ga kowa ba shi ga wanda yake yin miji da mata yake gaba daya yake kulla ha gaba daya ba mai ke yin miji da mata sai Allah duk wani kiran da aka kera a yadda wanda ya kera shi ya kera to ya yi matar abun ya yi mijin abun sai su arzu ta haifan wannan abun za a iya kaza daya da zakara ɗaya su cika duniya da yaya ta daya ai ka ga ruwan tsufa na aiki da ruwan tsufa ne zo ai kunna min jami'in kullu jannatu ne kowanne biyu aka dauka suka yatsu a duniya yanzu ga yadda suka zama saboda gwanintar Allah kaza ɗaya aka ɗauka a ruwan tsufa na da nakara su ne duk kajin nan da duniya akwai a ɗaya aka ɗauka da bunkulunta su ne duk awashin duniya lokacin da aka sa zuwa tarafin ƙasa aka zo ma lodawa yana ɗiba ruwan tsufa na korowa halitta suna zuwa wajen jirgin sa in ya miƙa hannunsa na dama namiji yake ɗauka hannunsa na hagu sama ta yake ɗauka yana za a cikin jirgi aka ji da yanzu wannan abu za ki bana can ciki ba san ran da ruwan zuba na zai dauke ba da Allah an sa zafi cikin awaki da kamu da zai abin zai kyau Allah zai kuma shi a saka ana gama lokaci zaki ya ya kamu da zazzabi ai farkon zazzabi ke farkon zazzabi ke zazzabi ya zubar da shi mai tsananin yana jijjiga shi har a gama ruwan ruwa na bai samu da yake yi aka yi ruwan ruwa na aka kare duk dabbobin ruwa jirgi kwale-kwale ruwa ya kabe masa duk aka fi da aka wadi shi bai sani ba eh sannan ya samu sauki ya dinga zaye gaba eh Allah mai girma Allah ke daga duk wani abu mai cin wani abu Allah ya hana shi sai da suka yaɗu suka yaya suka jikoki ya da koka ci kafar wa Allah iri irin ya dinga yaɗu har ya zama abin da ya zama a duniya to a ce yawa saboda haka nan a Allah madaukakin sarki shine ya wannan abu ai musu wannan abun kuma saboda sun kaida da ayoyin Allah shi da ake musu hakan hmm Allah shine ya fara halitta ya yi ta da bai ga irinta ba sun mai ido sannan ya sake mayar da halittar yadda take da bayan ta mutu sun mai laifin jahuna sannan wajen za a mai da ku a tashin alƙiyama wa yawan da kuma za a tu ka ganin da za a tashin alƙiyama jibulisul mujrimuna masu mummunan hali masu yi Allah tarayya za su yi mugi eh za su haɗu ku kasa magana ba wanda ya yi magana lingida ya hujjatun don hujjatu ta ɗinki an ce za a yi tashin alfiyama sun ce ba za a yi ba to yanzu ga sun tashi to da Allah zai magana ne hujjatu babu sai su shiru wala ya kun lahum min shirkahin ba su da daga gumakan su abokan tarayya wato dodannin su ba su da su shuba'a mace ta kullum za a ce ba su da maceta sai a magana arna ba su da maceta kai ne cewa ba za a fito ba a ilakai a arnan ko a musulmin ya kamata ka gane wannan arna ne kullum an taba kurani ta ce ba su da maceta haka kurani daga baka arna ce ke magana ba musulmi ba wa kanu dai suka zamana wato bisa kayan kafirin a nan suna bara duk dodon da aka bauta masa yanzu an yadda ba dodo bane an yadda ba Allah bane bai kamata a bi shi ba ina abu ne ba wa yawma da kuma sa'atu kaga an ta tashi alƙiyama za ta tsaya yawma yin a wannan ranar ya tafarraku na za a raba su biyu ga muminai ga kafir a ce wa musa'atu bai ma'aiwal mujrimun duk wanda baya da kirki koma gefe an ce kafirai za su yi sahu ɗari da goma sha bakwai mummune kuma da kyar a sahu uku da kyar a sahu uku amma ka a kwarai sahu ɗari da goma sha kowane tsawon sahu da kaurin da aka da zai shekara goma za a raba ku ba mu da zina amonu amin salihati kaga wanda suka yi imani suka aikata ayyukan nagarta kuma fi rawar da su suna cikin dautayi na aljanna suna cikin aljanna yi hubaruna ana faranta musu da cikin murna da farin ciki وأما الذين كفروا كعك أبركم لكم كفرتا وكذبوا بآياتنا فقيد آيوم القرآن ولقاء الآخرة فقيد جموع التاج القيامة وغيره ده والنساء وأولئك في العذاب مهترون لا على تسبيكما أسكن عذابا إذا ما الله يسير يوم عذابا الله يقابل سامر يقابل شاوى يا يوم يقابل